الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu a littafin sahih bukhari kuna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara ana cikin abuwabu sifati salati babu wanda ke magana akan sifar sallah babu wanda ke magana akan sifar sallah za mu shiga sabon babi
باب كيف يعتمد على العرض إذا قام من الركعة
باب كيف يعتمد على العرض إذا قام من الركعة تقديره هذا باب abin kaddarawa shi haza babun wannan babi kenan din da haka babun yayi faduwa gare shi khabari ne na mubtada wanda ake kaddarawa sai a kaddara shi a ce haza haza babun wannan babi kenan to me babin yake magana akan shi kaifa ya'tamidu ala al-ardi idza qama min ar-rak'a yadda mai sallah zai dogara ga ƙasa idan qama min rak'ati lokacin da zai tashi daga raka aka ce min rak'ati kowace raka ce itimadin mai sallah dogaron shi ya dafa hannayensa haka ya miƙe to dafa hannayen ya miƙe to shi ake magana akan shi idan qama min rak'a in ya tashi min rak'ati daga kowace raka da haka suka ce watan kowace raka ce amma a ruwayar mustamli da kusmayhani min rak'ataini idza qama min ar-rak'atayn in ya tashi daga rak'o'i na biyu ay ar-rak'a al-ula wa ar-rak'a ath-thalitha wato rak'a al-ula da kuma ath-thalitha ta farko rak'a ta farko da rak'a ta uku waɗannan su ne amma a waccan riwaya cewa idza qama min ar-rak'atayn amma idza qama min ar-rak'ati wannan kowace rak'a kenan
حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الهويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم ما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قال أب قال أب قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني أبو بن سلمة قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام
حدثنا مؤل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلي قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني أمر بن سلمة قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام وأن الحديث مؤلف بن أسد يا تدم إن إمام البخاري يتي حدثنا وهيب يتي وهيب يا تدم أن أيوب يا كرقودك أيوب السختياني أن أبي كلابة يا كرقودك أبو كلابة قال أبن أبو كلابة يتي جاءنا مالك بن الخويرث يتي مالك بن الخويرث وندا hadisin sa ya gabata kuma maganganu akan shi ya gabata Malik bin Al-Huwais fa salla bina fi masjidina hadha sai Malik ibn al-Huwairis yayi sallah da mu a masallacin mu wannan faqal abinda Malik ibn al-Huwairis yace inni la usalli bikum la usalli bikum ina sallah da ku ko la usalli bikum zan yi sallah da ku amma wa ma uridu sala ba wai ina nufin yin sallah bane don haka wata riwaya sai ce a lokacin da ba lokacin sallah ba ba wai manufarsa hakikanin sallar ba a'a manufarsa koyawa manufarsa koyawa to aka yace walakin uridu a wata riwaya sai ce walakinnani ko walakinni uridu sai dai cewa ni uridu an uriyakum kayfa ra'aytu an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam yusalli manufata a cikin wannan in nuna muku ya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake sallah shine manufata in nuna muku ya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake sallah domin ganin yadda ake sallar to shine hakikani don Allah sallallahu alaihi wasallam haka yace sallu kama ra'aytumuni usalli kaga wanda bai ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah ba in ya ga yadda Malik ibn al-Huwairi sai karantar da shi ya kamar ya ga yadda manzo Allah yake sallah don haka yake cewa ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي سيدي إنا نفن إنونا مكولي يد من الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكي صلى قال أيوب سي أيوب يشي أيوب السختياني فقلت لأبي كلابة سيرتم أبو كلابة وكيف كانت صلاته ويا صلى التاشي تكسنت يا من الله صلى الله عليه وسلم يكي صلى فقلت لأبي كلابة وكيف كانت صلاته يا صلى شي تكسنتي قال مثل صلاة شيخنا هذا yace yadda yake sallah misla salati shaykhina hada kaman misalin kwatan kwacin sallar dattijon gana mu hada wannan wa yake nufi da wannan in an tuna dai hadisin ya gabata amma tare da haka riwaya ta sake maimaito wane ne shaykhina hada yace ya'ni amr ibn salima yana nufin amr ibn salima قال أيوب سي أيوب السختياني يتي وكان ذلك الشيخ شيك ونن دتجم شيك ونن مل من أبو بن سلمة كان ياغم يتم التكبير yana cika kabbara ma'ana cika kabbara duk inda takbira take sai watan yayi kabbara amrun musalima in zai yi ruku'u sai ya kabbara ɗaukakowa kaɗai ce domin dukkan ayyukan sallah da shuru'i da ɗaukakowa mana intiqalatu na sallah yi da ciratuwa kamar ayi sujada kaga za a ɗago daga sujada sannan ayi sujada ana zaune za a taso sannan kuma za a sake zama to duk waɗannan tashi daga wani hali zuwa wani hali sai an yi kabbara in ba ɗaukakowa daga ruku'u ba shi kaɗai ne ba a tasowa da kabbara don haka dukkan inda wurin da ake kabbara yake to zai bari sai ya yi kabbara yutimmu takbira ke yana cika kabbar bari wa idza rafa rasu an sajdati thaniya idan ya dauka ko kansa daga sujada ta biyu jalasa sai ya zauna wa atamada ala al-ardi sannan ya dogara ya dogara akan ƙasa sannan ya yunkura ya miƙe sai ya dafa sannan ya yunkura ya miƙe satin da ya wuce an yi bayani shafi akan abin da ya shafi jilsatul istiraha matsayinta a wajen malamai tun daga kan sahabbai har yi zuwa fuqaha'u duk mun ji maganganun malamai malamai duk sun yi bayani akai da ayyimma duk sun yi bayani akan matsayin jilsatul istiraha to ba buƙatar maimaito shi a yau to nan ya ce kaifa ya atamidu in an lura bai faɗi kaifiya ba ya ce wa aka da al'arzu sun maƙa ya dogara da ƙasa kawai sannan sai tashi sai wasu malamai suka ce ya ce kaifa ya aka yadda zai dogara kaifiya itimadin ma an zura mashi ido kuma an yi sago da kunnuwa ana sauraron ajiya kaifiya itimadi take amma bai ambaci kaifiya itimadi ba ya dai ambaci itimadin kawai zakar al-itimada ولم يذكر كيفيته babu kaifiyar itimadi amma sun ce akwai kaifiyar itimadi ma tunda an samu jalasa sai ya, ya zauna wa'ata mata sannan ya- ya- ya- ya- ya- ya- ya dogara mana ya dafa kaga cewa sai ya zauna sannan kuma ya dafa wannan kaifiya ta itimadi ce in ji wasu malamai sannan kuma ga sun makama sannan ya tashi amma dai sun ce gaskiya sun makama babu yadda za a iya zamo sifa ko kaifiya ta itimadi ba alaƙa tashi da wannan dogara ba alaƙa tashi da wannan dogara na'am
باب يكبر وهو ينقض من السجدتين وكان ابن الزبير يكبر في لحظته
babun takbiruhu hada babun wannan babi kenan wa yukabbiru wa huwa yanhadu min as-sajdatayn mai sallah yana yin kabbara wa huwa yanhadu a lokacin da yake zabura lokacin da yake miƙewa min as-sajdatayn daga raka'a ta biyu sajdatayn na raka'a ta biyu aka ambaci raka'a da sujjada aka ambaci raka'a da ruku'u kaga shine watan itlaqul juz'i bi iradatul kulli ko da aka ce ruku'u ba ruku'u ake ce ba ake ake nufi ba ana nufin raka'a gaba ɗaya ko da aka ce sujada ba sujada ake nufi ita kadai ba ana nufin raka'a gaba ɗaya kaga sai aka ambaci raka'a da wani bangare nata shine sujada da haka yanzu min sajdatayn ay min rak'atayn yayi raka'a biyu to in zai tashi zai tashi yukabbiru yana kabbara tare da miƙewar tare da miƙewar kaga wannan ya ka mazhabar Imam Malik Imam Malik ba a kabbara sai ka miƙe istiqlalan ka miƙe sosai kyam sannan sai ka ce Allahu akbar ka daga hannu kai kabbara amma wannan watan riwaya tana karantar da tashi tare da kabbara tashi tare da kabbara wanda shine zancen wasu daga cikin watan ayyimma amma dai imam malik wannan sai an miƙe tsaye wa kana ibn zubair sai ya kawo daga sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam waɗanda suke akan wannan mazhabi na tashi da kabbara daga raka'a ta biyu wannan ba daga raka'a ta biyu an ƙara raka'a ta biyu za a tashi a yi ta uku in magriba ce misali ko kuma a yi ta uku dai in ma isha'i ce ko azhar ko la'asar ko ruba'iya ce ko kuma sulasiya ku tashi daga raka'a ta biyu a tashi da kabbara to Abdullah ibn Zubair yana daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan yukabbiru fi nahdatihi yana kabbara lokacin da yake zabura yake yunkurawa daga zama yake yunkurawa zuwa miƙewa yana yin kabbara ibn Zubair Abdullah ibn Zubair ne dan Zubair ibn al-Awwami dan zubair ibn awwam ne yana daga yana da ƴaƴa da yawa amma dai shi kadai ne daga cikin ƴaƴan shi da an ce ibn zubair an sa abdullah ibn zubair ke shi ya shahara da wannan na'am
حدثنا يحيى بن صالح to قال na'am حدثنا فلان بن سليمان عن سعيد بن الحارث مم.
قال صلى لنا ابو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع راسه من السجود na'am حين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم in an lura wa kana ibn zubair yukabbiru fi nahdati abdullah ibn zubair yana zabura yana yin kabbara lokacin da ya yunkura ya tashi ai kaga wannan ta'aliki ne ba mu ba mu ba ma barin ta'aliki wanda imam bukhari yayi tare da sai an fuskantar da shi zuwa ga riwaya shi wadda an mausuliya ta'aliki ne nan kawai ya ce abdullah ibn zubair ya ce imam bukhari ya ce sahabi ya ce ko to saboda haka yanzu bai faɗi isnadi ba tawaye ruwaita har aka kai kan Abdullah ibn Zubair tawa me isnadin shi na Imam Bukhari kan shi to ire-iren wannan duk lokacin da aka samu kuma yadda aka sani dai ana wajhar da wato ta'liqatul Bukhari in ma dai a kwakwalo cewa Imam Bukhari yayi waslin abinsa inda aka wuto da haka yanzu ya wadata gabarin yin kawo shi musnadan ko mausulan ko kuma nan gaba zai kawo shi don haka aka buƙatu gabarin kawo isnadin nashi yanzu sai ya kawo shi mu'allaka an fahimta ko kuma a'a duk imamul bukhari bai kawo shi ba bai bai kawo isnadin shi ba amma wani littafi mu'tabari
ya kawo shi to kamar nan abubakar ibn abi shaiba daga cikin malamin bukhari ne ya yi waslin wannan riwaya a musannaf ɗinsa a musannaf ɗinsa ta kan abdulwahab al-thaqbi ta kan ibn jurayjin ta kan abdul dinarin har ya zuwa kan abdullah ibn zubair kaji waslin wannan ta'liq حدثنا ابن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال فصلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وانا الحديث يحيى بن صالح يا ذن تدموا إنجي إمام البخاري يتي حدثنا فليح بن سليمان يتي فليح بن سليمان ya zantar da mu an sa'id ibn al-haris ya karbo daga sa'id ibn al-haris qal abin da yace sallalana abu sa'id yace abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu sallalana yayi mana limanci dan ce sallalana ko sallabina ma'ana limanci kenan sallalana ya mana limanci sallabina yayi mana limanci fajahara bit takbiri hina rafa'a rasahu min as-sujudi sai ya bayyanar da tabbara ƙarara lokacin da yake ɗaukako kansa daga sujada, wahina sajada, da lokacin da yake yin sujada ɗin duka, wahina rafa'a, da lokacin da ya ɗaukako kansa, wahina ƙama min rak'atayn daga lokacin da ya ɗaukako daga raƙo'i biyu, iman duk yana kabbar bari anan. Kaga nan shi ne dalilin kawo watan yukabbir babun yukabbir wa huwa yanhadu min as-sajdatayn kaga yanzu an gano menene sajdatayn nan rak'atayn rak'atayn gashi nan yace wa hina qama min ar-rak'atayn daga lokacin da ya taso daga rak'o'i biyu za a yi ta uku kenan to wannan wa qala hakaza ra'aytu an-nabiy sallallahu ta'ala sallam da ya kare sallah sai yace yadda kuka ga na sallan nan haka na ga manzon Allah da aka sabai kullum kwaɗayinsu su yi yadda annabi ya yi kuma su koyar da yadda annabi ya yi da aka sai ka ji wani ya ce ma ku taho in koya muku yadda manzo Allah yake yin sallah bana nuna muku yadda ma'aiki sallallahu ta'ala sallam yake yin sallah ba wani kuma sai ya yi sallah kaf kamar da Abu Huraira sai da ya ƙare sai ya ce to duk wani wanda zai kwatanta ya kamanta yadda manzo Allah ke sallah bai kai ni ba inni la ashbahukum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to to kaga dai mudabakar tarjama da hadisin babi shine wa hina qama min ar-rak'atayn
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جديد عن مطرف قال وليت انا وعمران صلاه خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما سلم أخذ إمرار إمرار بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وإمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما سلم أخذ إمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وانا حديث سليمان بن حرب يا ذن تدمو قال يتي حدثنا حماد بن زيد يتي حماد بن زيد ياتي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان يتي غيلان بن جرير يا ذن تدمو أم مطرد ya karbo daga mutarrif qala abinda mutarrif yace sallaitu ana wa imran salatan
na yi sallah ni da Imran ibn Husayn salatan wata sallah daga salloli wata sallah daga salloli kamar ce wata rana mun yi wata sallah daga salloli zai iya azhar ce ko la'asar ce ko magariba ce ko isha'i ce ko subahi ce domin me domin ya ya ya, ya an boye ta da na karata kowace sallah ce ma'ana salatan min as-salawat sallah daga salloli خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه باين سيدنا علي بن أبي طالب يدعى الله تبت قريشي مكا يسلى نشيل الإمام مو فكان إذا سجد كبر فكان يازم إذا سجد إن يسجد كبر زي كبر إن زي سجد زي سجد سيتي الله أكبر وإذا رفع إن زي توككو domin lokacin da ake kabbaran nan in za a yi aiki lokacin da za a haɗu cikin yin aikin can ba dai mun mutu daga farkon in in in ruku'u ne tunda kana tsaye zaka fara kabbaran hakka cika ran nan ta akbar a cikin ruku'u haka za a haka za a yi haka ma a cikin sujjada to shine yace in zai yi sujjada sai ya yi kabbara in zai ɗauko daga sujada sai ya yi kabbara wa iza na haza minar rak'atayn kaji mutabaqatar tarjuma da da hadisin babu dalilin fahimta wannan hadisin wannan wannan zancen na wa iza na haza in ya zabura minar rak'atayn daga rak'a ta biyu zai je ta uku kabbara sai ya yi kabbara kaga babun yukabbiru wa huwa yanhadu min as-sajdatayn a duk hadisin babin sun karantar da min sajda ta yi din ma'anarsa kabbara sai da ali sai kabbara in ya taso daga raka'a ta biyu za a iya shiga ta uku falan ma sallama lokacin da ya kare sallah akhadha imran bi yadi sai imran ibn al-husaini sai ya rike hannuna inji muqarrib ya rike hannuna fa qala sai ya ce da ni al'ada ce in kana son mutum ya baka hankalinki in za ka yi magana da shi zai ka kamo hannun shi ka rike sannan sai ka faɗa mai sau duk inda hankalin shi yake ya baro ya komo gare ka shine ma'ana ya ce a kaza biya bi sai ya kama hannuna faƙal ko kuma in abu za ka ba da labarin abin da kake jin daɗi shi ma duk alamomi ne in za ka ba mutum labarin abin da kai kana jin daɗin abin to sai ka kama hannun shi sannan sai ka ba shi labarin in ka kama hannun shi sai ka ba shi labarin to sai da ya kama hannun shi ya ba shi labarin domin ya ba shi labarin wani abu da yake jin daɗi shine ya ga yadda annabi sallallahu ta'ala sallam yake sallah ko an tunatar da shi sallar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam da haka sai ya ce laqad salla bina hadha salatu muhammad sallallahu ta'ala sallam haqiqa sayyidina ali yayi sallah da mu salatu muhammadin irin sallar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi salatu na akan hay'a ka salati Muhammad au misla salati Muhammad yace salata Muhammad irin sallan manzo Allah sallallahu ta'ala sallam au qala da qad zakkarani hadha salata Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ko kuma cewa yi lallai sayyidina Ali ya tunatar da ni ga yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake sallah na'am
باب سنة الجلوس في التشهد babu sunnatil julusi fi tashahhudi wannan babu yana magana akan tanadin sunna ta zama a cikin tahiya watan sunna zama a cikin tahiya an mai fasara biyu sunna zama din cewa sunnatul julusi ko sun ci ai hay'atul julusi irin sifar zaman da ake yi a tahiya ko kuma a'a shi dai bayani ba hay'ab ba shi kanshi nafsul julusi din da ake magana sunnatul julusi kasancewa zama sunna ce ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi sallam a cikin tafiya an fahimce shi da wannan kuma a hadisul babi duk suna karantar da ko hay'a in hay'a din ce sifa ya sifar zaman yake shine hay'a to za a ga cewa hadisan babin sun karantar da sifar zaman tafiya kuma in ana magana akan shi kan shi zaman matsayi ne da cewa sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah to shi ma hadisan babin sun karantar da wannan immun
وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها abinda Imam Bukhari ya bude da shi sai ya bude da watan wannan ta'aliki ya bude da wannan ta'aliki to manassa cewa ummu dardai mata abu dardai ce in an tuna ta gabata ummu dardai bayanin ta ya gabata har aka yi bayani abu dardai na da mata biyu kowace alkunyar ta ummu darda akwai ummu dardai al-kubra ita ce sahabiya ita sahabiya ce ta gama aiki sallallahu alaihi wasallam akwai ummu darda'i as-sughra tabi'iyya ita bata ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba kuma sughra din ita ke da hadisi hadisai a bukhari da sauran siha amma ita waccan ba ta da riwaya a cikin al-kutubu sitta ba ta da hadisi ita ummu darda al-kubra ummu darda al-kubra kuma ta riga abu darda'i rasuwa duk bayanin in an tuna ya gabata ita kuma sugura din nan ita ce tabi'iya kuma ita ke da hadisai a cikin wannan don haka aka ce ummu darda ita ce as-sugura wannan kana ta zamo tajlisu wasu kuma suka ce a'a sahabiyar dai ce sahabiyar dai ce to nan akwai sabani a wancan hadisin abin da ya warware sabanin wanda ya ce ummu darda ita ce sai aka ce to shi wannan da yake tace bai ma samu abu dardai ba bai haɗu da abu dardai ba kuma ita wannan kuburar ta riga abu dardai rasu to shi da bai riski abu dardai ba ya zai riski wadda ta riga abu dardai rasu to wannan karina sai ta mayyana cewa sugurar ce ba kuburar ba ce sugurar ce ba kuburar ba ce amma nan kaga babu iri za ka sai aka samu saɓani wasu ka ce cewa faƙihiya ce ya ce sahabiya ce wasu kuma suka ce a'a sughra din dai kuma shine magana ta karfi ummu darda'i kana ta zamo ta jilisu fi salatiha tana zamo tana zama a cikin sallarta jilisatar rajuli jilisatar rajuli irin zaman ar-rajuli namiji fa kanat faqiha ta zamo faqihiya ce aka ce wannan magana ba tarawi bace shi Imam Bukhari ce domin kaga ainihin taliki ne aka yi taliki ne aka yi to a cikin riwayar ne aka ce wa kanat faqiha ta zama faqihiya koko aka ce a'a ba a cikin riwaya bane wannan watan a a riwaya magana Imam Bukhari ne magana Imam Bukhari kuma wannan ta'aliki ne ya allura cewa ummu darda'i ta zamo tana kaza to me isnadin bukhari a wannan riwaya ta ummu darda ta zama tana zama zaman tahiya irin yadda namiji ke zama sai aka ce to imamu abubakar ibnu abi shayba a musannaf din shi yayi wasdin wannan ta'liki ibnu abi shayba yayi wasdin wannan ta'liki na'am
حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يترفع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك فقال In an lura wannan hadisi da muka wuto ko kuma wannan asari na ga aikin ummu darda gaji take zama, tana zama irin zaman namiji a tafiya. To kaga wannan ya nuna abinda aka so ga mace ta zauna a tahiya kamar yadda namiji yake zama. Shi ne an yansibal yumna wa yaftari yusra ya kafa kafar dama haka sannan a shimfiɗa ta hagu wanda shi ne Ibrahimun na iya tafi a kan shi Abu Hanifa da Imam Malik duk sun tafi a kan cewa mace irin zaman namiji za ta yi kuma ruwaita daga Anas ibn Malikin wannan kuma an ruwaita hawa yau daga Imam Malik annaha tajlisu ala wariki hal aisar za ta zauna a bisa watan wariki hal aisar ma'ana duwawunta waɗanda suke na hagu wata da ufasizaha sai ta sanya cinyar damar ta alal aisari a bisa watan ita kafa hagun sai ta ɗauki wannan sai ta maka akan kafa hagu kaga ta lankwashe wannan ta ɗauki kafar ta ta dama cinyar ta ta dama akan kafar watan ah, akan kafa hagu to kuma an ruwaito daga wannan ita mace ba sunnata bace ta bude kafafunta a cikin ruku ba sunnata bace ta bude kafafunta kamar da ake son namiji ya dan buda a ruku'u ya dan buda a sujada ita wannan babu babu wannan tafriji eh kaga nan sun sun sha bamban da da da namiji sun sha bamban da namiji wanda ita kan wasu kuma daga salafu sun ce su mata akwai ma lokacin da aka umurce su akwai riwaya an umurce su ma su yi zaman tamatela a sallah akwai riwaya da ta umurce su akan su yi za- zaman tamatela a sallah eh ba irin zaman maza za su yi ba wasu kuma suka ce a'a ya danganta da irin yadda take iyaka ya danganta da irin yadda tajlisu kaifa tayassara za ta zauna yadda duk ya sauka gare ta yadda duk ya sauka gare ta na'am حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يتربأ في الصلاة إذا جلس ففعلته وعنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني وأن حديث عبد الله بن مسلم هذا تدم إنجي إمام البخاري أم مالك يا كركودك إمام مالك أن عبد الرحمن بن القاسم يا كركودك عبد الرحمن بن القاسم أن عبد الله بن عبد الله يا كركودك عبد الله بن عبد الله عبد الله دان عبد الله بن عمر سنن سجدا دبابن شي kuma alkunyarsu guda, alkunyarsu guda duka. Ah, Abdullahi ɗan Abdullahi shi ne an Abdullahi bin Abdullahi annahu akbarahu hakika ya ba shi labari annahu kana yara Abdullahi ibn Umara hakika ya zama shi Abdullahi as-saghir al-ibn ya ga Abdullahi ibn Umar baban shi Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma ya dala tabbata ga ɗan da uban ya tarabba'u fi salati yana zaman ta matela a cikin sallah zaman ta matela shine a harɗe ƙawahuwa ka a cikin sallah ko zaman ‘yan sarki ko kuma zaman samar kwatai duk ana fasara shi da shi da hausa eh shi da ta matela idza jalasa lokacin zama fa fa'altu fa fa'altu sai na aikata shi ka gani an samu iltifati me iltifati ana ba da labari ne kan gaiba an ci annahu akhbarahu ya ba shi labari annahu kana yara abdullah ibn umar abdullah dan abdullah ibn umar na ba rawi labari yace ya zamo ya ba shi labari cewa ya ga abdullah ibn umar kaga annahu yara ba gaiba bace to ya tarabbu fi salati idza idza jalasa sai aka ce fa fa'altuhu sai kuma aka ce rata fa fa'altuhu sai na aikata haka, kaga ba a ce wa ƙala sai ya ce fafa'altu, kaga iltifati kenan. Fafa'altu, kaga ana ƙaddara faƙala na, sai Abdullahi ɗan Abdullahi ɗan Abdullahi bin Umar ya ce fafa'altu sai na aikata irin wannan tarabbu'in da na ga mahaifina na yi wa ana yau ibn hadisu sunni. A lokacin ina matashi, ina da ƙananan shekaru shine hadisu sunni, ina da ƙananan shekaru da ƙurciyata. fanahani abdullahi ibn umar sai abdullahi ibn umar sai ya hana ni wa qala yace inna ma sunnatu salati an tansiba rijlaka al-yumna wa tasniya al-yusra yace abinda attanajin sunna ka kafa kafarka ta dama wa tasniya ka shimfida ka raba kafarka ta hagu sai ka lankwashe ta haka sai ka kafe ita kuma ta dama haka shine nasbu kafa ta haka ya zan budunu asabiha cikin yatsunta yana haka dahe da kasa ilal ardi an fahimta fa qultu sai na ce da ya hana ni in yi sai na ce innaka taf'alu zalika a sai aka yi kuma kai kana haka ka san mun yoshi a muwadda akwai ban dariya ɗansa ne bai ke ce mai ya aka yi kake yin haka kuma ka ce ka in yi to su manufarsu sai sun fahimci hakikanin sunna menene kana yi kuma ka ce ka in yi dole akwai bayani dole akwai bayani kuma shi nake so a yi man don haka sai ya ce mishi inna rijilayya la tahmilani abin da yasa ka ga nayi haka inna rijilayya kafafuna ne ba su dauka ta ga dai sayyidina Abdullah ibn Umar yana da jiki bancin yana da jiki kuma shekaru sun tafi kaga ga jiki ga shekaru don haka irin wannan zaman kawahu ne ba su ya dauka ta don haka shi ma lalura ce ta sa yake wannan inna rijilayya akwai riwaya inna rijilaya inna rijilaya akwai riwaya inna rijilaya amma dai riwaya aksarin inna rijilayya take cewa kaga wancan mai cewa inna rijilaya tana da fuska biyu akwai wanda ke da wannan riwaya a duk babu riwaya aksarin ita ce ke da inna rijilayya amma inna rijilaya ibnu tin ya ruwaice ta kamar da badruddin al-aini ya kawo kuma in an karanta ta da inna rijilaya tana da fuska biyu. Fuska ta farko dai inna na da ma'anar na'am, inna daga larabci tana daga ma'anar na'am, inna rijilaya, na'am rijilaya ƙawahuna ba su ɗauka ta, na'am i ƙawahuna ba su ɗauka ta, kaji inna kenan, ba inna waccan ba ce. Eh, wasu kuma suka ce, watan inna, watan takan zo, watan a wata luga. ba ta nasba ga sunanta shi ne ƙira'at inna hazani lasahirani ƙira'at inna hazani lasahirani haka inna hazani lasahirani a lugar waɗancan mutanen ne laraba daga larabawa Allah ya da alƙur'ani a yaren larabawa daban-daban ƙabilu daban-daban to daga ƙabilun larabawa akwai ƙabilar da ba ta nasba ga inna ta ce inna hazani kaga in za a bi yadda aka sani aikin inna sai a ce inna hazaini kuma sai alqur'ani ce inna hazani la sahirani to saboda alqur'ani arabiyyin mubinin ne ya zo da lugogin larabawa daban-daban in baka san ana yi ba a lugar ku to lugar wasu ana yi kuma shi ya zo da lugar larabci ne gaba gida kama dai ruwaya aksarin inna jilayya ya zo akan nasba kafafuna ba sa ɗauka ta shi yasa nake irin wannan zaman in ji Abdullahi ibn Umar ya ce maɗansa, ko da ya gina yi kan lalura yake. Kaga kenan wannan hadisi ya karanta da mu in mai lalura ciwon kafa yana iya irin wannan zaman na Abdullahi ibn Umar. Mai lalura ciwon kafa wanda bai iya irin wannan zaman to yana iya zama na kabace da irin wanda sai na Abdullahi ibn Umar yake yi. Ummu Darda'i eh tana zama irin zaman maza shine yace abinda ake fahimta daga wannan cewa abinda as-sunnan mace ta zauna a tahiya irin zaman da watan irin zaman da maza suke yi shine abinda wannan ya tabbatar da haka to menene ake tambaya kai eh oh ita wannan wannan ita alikin shi ma ai asari ne iyaka isnadin shi ko abba kawo ba ga isnadin shi nan wanda ibnu abi shayba ya yi waslin shi yace hadda ibnu abi shayba ta kan yace haddathana waqi'un an thawrin an makhulin an ummi darda'i kanat tajlisu fi salati tajlisati ar-rajuli eh sai dai ana son a ƙara kawo wani hadisin ne wanda ke bayani akan ga irin yadda mace za ta zauna amma dai yadda mace za ta zauna shi kadai ya kawo shi kadai ya kawo wannan wannan asari na ummu darda'i kuma mu'allaj